الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر الخميس ashirin ga watan safar hijira 1447 wanda ya dace da sha hudu ga watan takwas miladiya shekara 2025 za mu ci gaba da karatu na sha biyar a wannan littafi mai albarka mai suna a turfatu fin nahawi wallafar babban malami a ibnu abdulhadi rahimahullah wanda za mu tashi a shafi na 24 shafi na 24 inda almu'allif yake cewa babu asa wa akhwatiha wannan babi zai bayani akan asa da kuma 'yan uwanta kamar kada kamar tsafiƙa kamar ja'ala wato yana nufin dai af'alu shuru'i akwai wasu alfaz da malaman nahawu suke kira da af'alu shuru'i wato fi'ilai ne waɗanda ake amfani da su don a nuna an shiga cikin wani aiki an fara wani aiki shine ma'ana ashru'u shiga cikin abu to ita asa da 'yan uwanta suna ciki ɗaya daga cikin ma'anoninta mafi yawa duk da takan zo don ta bayar da wasu ma'anonin ba wannan ba amma dai wannan shine al'asul wahiya to ita ala fi'ilun fi'ili ne la ya tasarrafu baya sarrafuwa kamar yadda an ka faɗa ga waɗanda suka gabace ta su laisa su ni'ima su bi'isa daga duk an faɗa cewa ba sa sarrafuwa da wasu daga cikin 'yan uwan ita kana ɗin ma'ana ba sa sarrafuwa asa ba za ka jirkice da ita kamar sheta misali zuwa ga mudari'i ba hmm? ko umarni ko ismul fa'il ko ismul maf'ul ko masdari eh to duk lafazin da yake ba jirkituwa zuwa waɗanda abubuwa shi ake kira mutasarrif an gane kamar baraba za ka yi cewa ya duribu za ka yi cewa idrib za ka yi cewa baribun madurubun darban to wannan shi ake kira da at-tasarruful kamil to sai ce watar fa'ul lisma tana yin raf'a ga suna watan saibul khabara sannan ta yi nasba ga labari wato tana aiki irin aikin kana kenan wannan shi ne aikin kana ko kana zaidun ka'iman arraf'u ala al-mubtada'i wan nasbu ala al-khabar to wannan ita ma asa tana yin wannan sai dai kuma akwai abubuwan da take banta da su akan ita inna din a kana din akai ita kana sai ce ka kada kamar irin yadda ita ma kada take yi ita ma kada tarfa'ul lisma wa tansibul khabara illa anna khabaraha sai dai labarin ita abin nan asa sai dai labarinta la ya kunu illa fi'ilan mudari'an mansuban bi'an to a larabci sahihi labarinta ba zai zo ba sai fi'ili mudari ko mansubi da an wannan shine ka'ida an gane kamar da zamu ga misali sai ce ka ƙaulika kamar zancenka asa amrun an ya ƙuma asa amrun an ya ƙuma eh eh amru yana kusa ga ya tashi tsaye eh kuma kakan iya fassara shi da ma'anan fata ina tsammani amru zai miƙe tsaye to mahallu shahid an ya kuma an ya kuma to kaga wannan ya daidai da faɗin Allah fa'asallahu an ya atiya bil fathi fa'asallahu Allah ya yi kusa ya zo da nasara to haka shi ma a sa amurin an ya kuma to anan in ka zo irabi sai ka ce a sa fi'ilun madin jamidun مبني على الفتح هو مبني على الفتحة على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر أقوي ألف عصا كاغا أنجا ألف wannan fataha din za a kaddara ta akan alif eh har ko yaushe shi na hau dama harafin karshe yake kallo shi ake kaddara male irabi harafin ƙarshe harafin ƙarshe amrun sai ka ce mi ismu asa wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihu al-akhiri an harfu nasbin mabniyun ala as-sukuni yaquma fi'lun mudari'un منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو إيه. تقديره هو يقوم هو sai ka ce waljumlatu waljumlatu min anna wa ma ba'daha min anna wa ma ba'daha fi mahalli nasbin khabaru asa khabaru asa saboda haka an ya kuba tare da damirin da ke ciki to su ne matsayin labari ga asa wato kamar kace asa amrun qiyamahu shi ne takadirin zancen kuma da dinka faɗa haka sai kace an yaquba wa kada ta'malu amala asa ita ma kada duka ita ma ma'anarta ɗaya da asa to tana aiki irin aikin asa illa anna khabara ha bi gaire an sai dai ita ta akka sama asa saboda ita labarin ta ba a kawo shi da amma wajibi ne ya zama fi'ilun mudari'un amma kuma ba zai zama mansubi da an ba kada kenan ka kaulika kamar zancenka kada zaidun ya ƙumu eh to anan ba daidai bane ka ce kada zaidun an ya ƙuma abin da ya fi ka cire an ɗin kada zaidun ya ƙumu ai zaidu ya yi kusa ya miƙe tsaye to shi ma ka da sai ka ce fi'ilun maudin hmm? ko mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi zaidun hmm? ismu kada wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وفاعله ضمير mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa sai ka ce wal jumlatu al fi'liya fi mahalli nasbin khabaru kada wa kadhalika tafiqa ita ma ma'anarta ɗaya da asa fafika amrun ya ƙulu ita ma ba a kawo labarinta da an irin ka da ce ke to abin da ya fi shi ne ka ce tsafika amrun ya ƙulu to yadda ka yi la'irabin ka da ya ƙumu to haka za ka yi la'irabin tsafika amrun ya ƙulu haka waje alabakarun ya fa'alu duk la'irabinsu ɗaya duka la'irabinsu ɗaya saboda haka su shi ne aikinsu amma ita asa to kaga ita ta samu khususiya to wannan suka ce in dai ba a waƙe ba to ba za ka saba ma wannan ba amma in waƙa kake yi saboda ruran wazani to za ka iya cire an ɗinta nasaba ga labarin wato ita asaɗe ko kuma ita kada da wanda ya ambata bayanta ka kawo labarin su da an wannan alalurar waka ja'is an halatta maka amma larabci wannan zube ba waka ba to bai halatta ba babu ta'ajjubi na'am eh da an ba sai ta yi nasuba ga fi'ili mudari na'am eh eh za a kyale fi'ilin yadda yake mudari sai a bar shi akan asalinsa mm. Mm. Mm. Mm. kaga an rarrabe eh dama inda suka yi musharaka wajen yin raf'a ga suna da yin nasba ga labari yawa tun da kaga misali can da ya kawo misalin asa amrun an ya kuma to kaga an ya kuma ai kaga a mahalli na la'irabi kaga mahallin nasba ne eh wannan shi ake kira da al'irabul mahalli mun shi a littafin al'ajin rumiya akwai al'irabul zahir akwai al'irabul takadiri akwai al'irabul mahalli duk mun yi bayaninsu to yana daga cikin lirabi na mahalli saboda haka fi'ilin ya tsaya a mahallin mansubi to shi yasa in an zo li'rabin za a faɗa a ƙarshe sai a ce wal jumlatu min an ko min alfi'ili wa fa'ilihi yake ce fi mahalli nasbi khabaru asa to babu ta'ajjubi babu mai bayani akan mamaki at-ta'ajjub a larabci shine wani hali ne da yake samun ɗan adam sakamakon faro wani abu da ya faru wanda bai zata hakan zai faru ba sai faru akan saɓanin yadda yake tunanin zai faru to ɗan yanayin da zai kama ka a wannan lokaci shi ake kira da atta'ajjub shi ake kira da atta'ajjub to laraba su ba suna da nasu asalib in za su yi wannan ta'ajjibin sukan yi amfani da su an gane ko to asalib din kashi biyu ne ma'ana adawatu din akwai sama'iyya waɗanda su an ji larabawa suna faɗansu irin su kaifa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan kaga na ai ta'ajjubi ne eh irin su subhanallah eh subhanaka aga ta'ajjubi ne yayi usulubi ne na ta'ajjubi ko fadin larabawa misali lillahi darruhu aliman lillahi darruhu aliman eh mutum ne Allah ya bashi tarin ilimi to kamar ka ce ka ina mamakin ilimin wannan bawan Allah to shine sai larabawa su ce lillahi darruhu aliman ko jarumi ne sai ka ce lillahi darruhu farisan addarru a larabci shine nono mai yawan zuba allabanul kasir shine addarru gane yawwa to saboda yawaita ilimin nasa shi yasa kake ta'ajjubi gane to shi ma usulubi ne na ta'ajjubi in zaka dinga ganin shi a karatu lillahi darruhu kaza lillahi darruhu kaza siga ce ta ta'ajjubi to wannan ana kiran su sama'iyya ma'ana haka aka ji laraba suna faɗan su to ba su za mu yi magana a nan ba akwai asale na ta'ajjubi qiyasiyya to su za mu yi magana a nan su formula za a baka eh na'am a ina a akwai sha'aure kalli su yakin ayar kaifa takfuru da billahi eh ai ba mu yi magana akan ajabu ba ba lafazin ajabu ake nufi ba ai tun farko mun yi bayani muka ce a ta'ajjub wani yanayi ne da mutum zai shiga sakamakon wani abu da ya faru kaga su ba a yi tunanin su kafirce ma Allah ba la'akari da asalinsu an gane asalinsu rashi ne ka gane aka samar da su ka gane tun daga kaza daga kaza daga kaza maratibul khalqi din nan kuma a ce wai wanda ya waɗannan abubuwa gare su sun zo sun kafirce masa shine ta'ajjubin ai ba wai na ana maganar labazin shi labazin ta'ajjub ai labazi ne na larabci ajaba da kake magana ba wannan ake magana ba wannan ai yare ne ma'anar sa daban wanga kuma usulubi ne in balarabe ya shiga wani yanayi to sai ya amfani da waɗannan alfaz ɗin don ya fassara maka a halin da yake ciki ka gane ko yauwa to karka damu da lafazin wai kalmar ajabu eh ba ita ake magana ba nan usulubin kawai zaka kalla yauwa in ka kamar can waɗancan sama'iya in ka ga kaifa misali ko ka ga lafazin subhanaka azabu hutanun kaza kaza ko ka ga lillahi daruhu kaza kaza to wannan asalim ne na ta'ajjubi hmm eh ba dole sai ka ga wannan kalmar ba to akwai kiyasiya wanda su kuma formuloli za a baka in ka shiga wannan yanayin kawai eh waɗancan sama'iya ne an jiyo su daga laraba wannan kuma kiyasiya ne za ka iya auna inda ka cika ka'idodin za ka iya auna kowane irin fi'ili da su sai ka yi ta'ajjibin don ka bayyana abin da kake ciki to shi ne ce walahu labzani yana da lafuzza guda biyu na kiyasi a haduhu ma ɗayansu ma af'alahu eh shi ne ma'auni na ɗaya shi ne formula ta ɗaya ka haddace ta ka ƙaulika kamar zancen ka ce ma a karama zaidan zaidi ne yake da yawan karamci to karamcin nasa ya yi yawa saboda irin yadda ka ga yana hidima wa mutane da halittu da sauransu an gane to shi ne kamar ka ce ina mamakin irin karamcin wani ko da hausa wani zubi a yi muna faɗan haka to ai ta'ajjubi ne to inda larabci zaka faɗe shi shine ake baka hanya sai ka ce ma akarama zaidan ma a'lama zaidan ma aqra'a zaidan ma afhama zaidan suna nan da yawa ina fatar an gane amma za a faɗi ba kowane fi'ili za ka ɗauko ka kanar ka shi a nan ba za a faɗi sharuɗa to a ƙarshe to to nan in ka zo li'irabi suna cewa ma suna cewa ta'ajjubiyatun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada an gane akrama fi'lun madin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu من الإعراب وفاعله ضمير مستتر يعود علامة تقديره هو an gane yawa ita ma dinnan ana ana jiyo kanshin huwa a cikinta sau da haka ba abinda bayan shi shine fa'ilin ba sheke ko ba ga zaidu ba da shine ka cewa fa'iluhu da mirin mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa an gane ko yawwa zaidan maf'ulun bihi mansubun tunda mun sawa fa'ilun wa fa'il wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhir to sai kace wal jumlatu min al-fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarun gama din can tunda mun ce mubtada ce saboda haka da akarama da fi'ilinsa to su ne za su tsaya matsayin labari da shi mafa'ulin bihi din su ne za su tsaya matsayin labari ga shi maɗin ma'ana dukkaninsu suna bayanin abin da mata ƙunsa shi ne ma'anar labari da ce a ɗai ka yi ma sai ka yi shiru da bi za a fahimta amma sai ka ce a karama zaidan to a karama zaidan ɗin nan ya fassara mana abin da mata ƙunsa to shi ne ma'anar labarin to haka za ka yi la'irabin wasani lafazi na biyu af'il bihi af'il bihi an gane ka kaule ka ka bazancinka a kirim da amrin in ka gara ma ka ɗo wancan lafazin in ka gara ma ka ɗo wannan kowannen su ƙiyasi ne eh kuma duk ma'anarsu ɗaya mamakin karamcin amru shi ne ma'ana to amma irabin su daban akarin sai ka ce fi'ilun ma'abin mabniyun ala sigatil amri li'ifadati ta'ajjubi eh bi amrin bi harfu jarrin za'idun mabniyun ala al-kasri amrin sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi abdammatul muqaddara ala akhirih mana min zuhuri hashtigalul mahalli bi harakatil harfi za'idi shine badin eh saboda haka anan kaga rafa din ba za ta bayyana ba saboda ya shigaltu da me da harkar da harafin ba'un ta ja mata saboda haka anan ba za ka ce jari da majalumi ba saboda harafin na za'idi ne shi kuma harafin jarra dama da shi da babu daɗai an gane? yawwa ba irin na bismillahi ba ne wannan ba'un ba irin wannan ba ce wacce asaliya ce wannan kuma za'ida ce eh kamar an ce a karim amrun to kamar an faɗi haka ne amma sai dai kuma a ƙa'ida dole a sa ba'un ɗin to da a ce a karim amrun da a ce a karim bi amrin duka ma'ana ɗaya ce so da haka ita ba'un ɗin kawai an ƙara ta ne don a ƙayatar da lafazin kuma ya sauƙin faɗa a karim bi amrin a karim amrun to na farko ya fi sauƙi shi yasa laraba sun ka zaɓe shi labzuhu labzul amri to lafazinsa shi wannan na biyun zaka ga lafazin umarni ne ko ya yi daidai da eh akarim na akarama wanda ba ta ajibi ba ko to ka gani sai ce amma wa ma'anahu at-ta'ajjub nan ba umarni ake bayarwa ba eh daga ka zo ka fassara da ma'anar umarni eh an gane ko yawwa kamar can faɗin Allah ta'ala suratul kahfi wannan sigar ta zo inda Allah ke cewa ni hmm? wannan siga ta af'il yawwa to ka gani sharuɗan at-ta'ajjub wala yubna illa min fi'ilin sulasiyin sharaɗi na farko shi wannan ta'ajjubin na ƙiyasi ba a gina shi sai ga fi'ili wanda harufansa uku ne kenan ba a ta'ajjubi daga fi'ili ruba'i irin su zalzala da haraja ba a narko wannan ta'ajjubi a ciki saboda ruba'i ne harufansa hudu ne haka ba a narko shi daga kumasi irin su in talaka an gane